أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا فتحت لهم ثياب نار صب من قوم نفوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل حتى على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان آه بركة مدى أزم يوم sha tara ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da ashirin da tara ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar cikin da hudu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a nan zawiyar maulana a shekar sharif ibrahim sani al-husaini رضي الله تعالى عنه منا سورة الحج وبنجي تبارك وتعالى يتي هذان خصمان اختصموا في ربهم wato khasmu din anan yazo a ma'anan jinsi ne shi yasa aka ce hadhani khasmani amma aka ce ikhtasamu a ka'ida ba za ka ce hadhani rajulani darabu ba saboda kaga ai tasniya ne amma in yazo a sun a ma'anar jinsi to kaga lafazin guda biyu ne amma ma'anar da yawa ne wanda koda guda ɗaya ma aka ka ismul jinsi zai ɗauki wannan ka'ida shi yasa ubangiji tabaraka wata'ala yace hadani waɗannan wato masu husuma guda biyu wato muminai da kafirai takhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya a cikin addinin ubangiji qila nazalat yawm badr an ce wannan aya ta sauka ranar badar ne fi mubarazati utba wato a fito na fito da utba da shayba wa shaybata wal walid da kuma walidu dan utba din لعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وأبي عبيدة بن الحارث waɗannan mutane su suka yi mubaraza da su wa aliyun karramallahu wajhahu yaqulu sayyidina ali yana cewa ana awwalu man yajsu yawm alqiyamati li khasmi shine farkon wanda zai durkusa a gaban wato ubangiji saboda yi jayayya da abokan husumansa li awwala li anna awwala ma yubda bihi bainan nasi yawmal qiyamati ad-dima'u dan farkon abin da za a yi hukunci tsakanin mutane ran kiyama shine hukuncin jini amma hisabi na mutum karan kansa ana yi masa ne da sallah ne shine farkon hisabi shi amma tsakanin mutane ne ko za a yi hisabi to farkon abin da za a bincike a kansa shine jini wa awwalu qatilin yawma badrin huwa qatilu ali farkon wanda aka fara kashewa a ranar yakin badar shine wanda sayyidina ali ya shahadantar da shi huwa awwalu man qatala fi sabilillah sayyidina ali shine farkon wanda ya kisa a jihadi falihada yakunu awwala man khasibu yawm alqiyamati da aka zai zamanto farkon wanda zai husuma wato ranar tashin alqiyama فالذين كفروا الله يتي ودند سكا كافر يتي قطعت لهم ثياب من نار wato za a yanka musu tufafi na wuta da za su sa sura na tashin alkiyama yusabbu alhamimu za a zuba tafashashen ruwa wanda wato zafin sai kai karshe min fawqi ru'usihim a saman kawo kansu yusharu bihi ma fi butunihim za a rika narkar da abin da ke cikin cikinsu da wannan tafashashen ruwa da za su sha Allah ya kiyaye wal juludu haka nan ko za a rika kona fatunsu walahum maqami'u min hadid bayan haka kuma za a rika dukansu da guduma na bakin karfe a saman kawukansu kullama aradu an yakhruju minha a duk lokacin da suka so fita daga wannan wutar jahannama ko ko su fita daga wani bakin ciki u'idu fiha za a maida su cikin wannan wato wutar ne da waɗannan guduma sai a ce musu zuku azabal hariq ku ɗanɗana azaba wato na kuna eh na'am
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
na'am جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها na'am يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا na'am ولباسهم فيها حرير Ubangiji ya ƙara wato magana akan muminai ce su ko muminai inna Allah yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin zai shigar da waɗanda suka ba da gaskiya suka aikata ayyuka na gari farillansu da na filfilinsu to za a shigar da su aljannatai wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinsu haka nan za a yi musu adomin asawira daga wato kwandage na zinare da kuma lu'lu'u wa libasuhum tufarsu shine tufar alhariri amma a nan duniya haramun ne namiji ya sa tufar alhariri sai dai mata na'am
وهدوا إلى الطيب من القول na'am وهدوا إلى صراط الحميد dama a nan duniya waɗannan muminai wato an shiryar da su zuwa ga faɗi kyakkyawa shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah dalilin haka to Allah zai sa su aljanna da Allah ya haramta wuta ga dukkan wata rayi wanda bata musulunta ba wa hudu ila siratil hamidi wato kuma an shiryar da su zuwa ga wato hanya ta ubangiji abun godewa na'am إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس na'am والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبال na'م ومن يشرك به حاد بظلم يذقه من عذاب أليم Ubangiji tabaraka wata'ala yace innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce waya sudduna an sabilillahi suke kare mutane ga barin wato addinin Allah su kare mutane ga barin masallaci mai alfarma wanda Ubangiji ya sanya shi wato sawa'anil akifu fihi wal bad mutum wanda yake zaune a wannan guri da mutumin kauye wanda ya zo daga wani guri duk matsayin su ɗaya ne wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda yake son wato kangarewa ko kaucewa a cikin Kaaba da zaluntar wani to ubangiji tabaaraka ta'ala yace nudiqhu za a ɗanɗana masa min azabin alimin azaba mai raɗaɗi. eh shi a Kaaba ba a zalunci ko da zagi ba ai haramun ne eh bi anirtakaba manhiyan walau shakama al-khadima kaji idan ya aikata wani abin da aka hana ko da masu hidiman kaba mutum ya zaga to Allah zai masa azaba wato mai raɗaɗi Allah ya ce hada baitullahi tabaraka wa ta'ala sawa'an al-akifu fihi wal badi ahlul baladi wal ghuraba'u sawa'un fihi mutanen garin makka da ko baki dukansu matsayinsu ɗaya ne a wannan kabar wa man zalama fi hadha al-baiti duk wanda ya zalunci a wannan ɗaki mai alfarma azaqahu Allahu min azabin alim Allah zai ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi ikhtalafa ulama malamai sun ƙari juna ilimi halil khawatir tuktabu ala sahibiha shin hatta tunani ana rubutawa ga ma'abocin shi a Ka'aba faqila la tuktabu illa fi makkah ba a rubutawa mutum idan yayi tunanin abu a matsayin sako sai din a makka ne a makka mutum ko tunani mara kyau yayi ana rubuta masa shi yasa manyan mazaje ba sa son zama a makka kana haji kawai ka fita an gane yayi shehu ibrahim yana zama a jidda ne hatta madina haka ne in kayi ziyara to ka fita amma tunani mara kyau ba mutum ya yi za a rubuta masa ya yi laifi kuma za a rubanya masa malam wa zai yadda zauna a gurin nan eh shi ibrahim ya je ya yi abubuwan da yake zai kuma a da yake zama eh saboda tsoron waɗannan abubuwa eh an ce faqila la tuktabu illa fi makkata li umumi hadhihi al-ayati dan wato gamayyar wannan aya Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim فلهذا كان ابن عباس لا يسكن مكة إنما يسكن الطائفة دليل هكذا عبد الله دان عباس ya kaura daga makka ya koma ta'if saboda tsoron wannan abu bala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj da haka ba sai a haji ba dukkan wani aiki idan ka zauna a wannan guri to za a rubuta mutum amma wani abun takeici zaka je ka samu yanzu ana zage zage a gurin a cikin harami kuma ana busa sigari mala Allah ya kiyaye mu eh na'am wa izbawna ibrahima makana albayt an la tushrik bi shay'a na'am wa qaddi bayni al-qa'imina wal qa'imina wa ruku'in ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka ammata musu yayin da Allah ya bayyana wato makanal baiti wurin Ka'aba wato Ibrahim ga sayyidina Ibrahim wa kana qad rufi'a min at-tufani wato an dage sa saboda tufan wa amarnahu Allah yace ya umarci annabi Ibrahim Allah tushrik bi shay'a kada ka hada wani da ni wa tahir baitiya ka tsarkake daki na wato Ka'aba ga barin gumaka للطائفين كما سطوافي walƙa'imina da masu zama fihi, wa rukka'i sujudi da masu sallah a cikin wannan. Eh, Ibrahimu, lamma hajara min sawajin Iraq ila Shami, kanat ma'ahu zaujatuhu sararfatu. Sayyidina Ibrahim lokacin da ya fito daga wato wajen Iraki, yana tare da iyalinsa sarratu wa kanat aqiman ta zamo ba ta aihuwa, wa yi ahsanun nasi kama fil hadisi. an ce ta fi kowanne mutane kyawu yadda ya zo a hadisi hatta inna husna yusufa li wato shabahi biha an ce hatta kyan annabi yusufa saboda wai yayi kama da sai da sarra shi yasa ya zama shi ma babu kamashi eh ita kama da ita ba kakashi bace ولما أراد إبراهيم أن يخرج إلى فلسطين كان في الطريق ملك جبار lokacin da annabi Ibrahim ya so fita zuwa Filistin to a hanyar akwai wani sarki azzalimi ya amuru ahlad diwanati anna man marra bi imra'atin jamilatin ya'khudunaha minhu sahran yana umarta wato ma'aikata duk wanda ya wuce da mace kyakkyawa to su kwace ta daga gare sa tilas amma in kana zaujatahu idan fa matarsa ce kaji a kirari وإن لم تكن زوجته لا يتعرضون لها idan ko ba matarsa bace to ba za su bijiran mata ba eh amma man qala hadhihi zawjati yaqulu al-maliku ana la la ana la ana ahqqu biha duk wanda yace matarsa ce to sarki zai ce shi yafi cancanta da ita ba wanda yace aure mace kikkiawa sai shi wa kana ibrahimu qasada tilka tariqa sayyidina ibrahim ya nufi wannan hanya wa ibrahimu ghayurun shi ko annabi ibrahim yana da yawan kishi kamar da muka karanta annabi musa ma haka ne ko saboda kishin sa baya ma tafiya da mutane da rana sai dai da daddare eh wa imra'atuhu ajmalun nas iyalin sa sarratu din tafi wato dukkanin mutane kyawu falamma danaw min al-mahalli mahalli al-maksi khatabaha ibrahim da suka kusanci wannan guri gurin wato karban haraji annabi ibrahim sai mata magana yace laysa ala wajhil ardi muslimun aw muslimatun ghairi wa ghairuki a doron kasa babu wani musulmi ko musulma face ni dake kuma hada al-maliku la yaqbalu ahadan indahu wato zaujatun jamilatun illa wa akhadaha wannan sarki shi baya karban kowa in dai yana da mace kikkiya sai ya karbe ta fa idza su'ilti fa quli innaki ukhti idan aka tambaye ki to ki ce ki yar uwata ce wa ana aqulu hiya ukhti ni ma zan ce ita yar uwata ce falamma marru bil makkati yayin da suka hadu da wannan masu karban haraji وكان إبراهيم فعل حزما سيدنا إبراهيم يأي واتوني كلا صنع صندوقا شين يوني أقواتي وقفله هو قفله على زوجته سيرفي ونا أقواتي يسامى تستأجك وأتى لأهل المكس سألوه ما في الصندوق سيدو ومتالي ما سكر من هراجي سكتي ما سمينين يأتك ونا أقواتي ناكا قال لهم اقضوا ما شئتم فقط yace ku hukunta abin da kuke so in shi'tum qultum inna as-sunduqa mamlu'un zahaban aw fiddatan idan kuna so ku ce wannan akwati an cika sa da zinare ko azurfa aw ma shi'tum duk ma abin da kuke so ku faɗa ru'tikum rub'ahu zan ba ku rubu'in sa faqat wala taftahu sunduqi amma kada ku bude wannan akwatin nawa fa abau illa an yaftahuhu suka ki sai dai su bude wannan akwatin nashi ففتحوه فإذا فيه سارته أنا بودا يا سيدة سارة أشكي إيه أخذوها سكة أكيت وذهبوا بها إلى الملك سكة فيدة يتوجل سركي وبقي إبراهيم وإبراهيم غيور فكشف الله عنه الحجابة سيدنا إبراهيم ينازون شي كدي سألا ياي مسونا شامكي فلم تغيب المرأة عن عينه طرفة عين wato wannan mace bata buya gare shi daidai da ita ido duk abin da take da sarki yana gani li Allah ya tsulahu shakku dan kokonto kada shige sa falamma dakhalat ala almaliki madda yadahu ilaiha yayin da ya shiga wajen wannan sarki sarki sai mika hannunsa zuwa ga sarra shikenan fa shullat yaduhu taki hannunsa sai bushe eh fasara'ahu aljinnu aljani sai jefar da shi ya suma حتى واتو خبت على الأرض فاستغاث بها سيني ميت مكود إتا ورجع عنه ما كان يجد أبن ديك جن سيدا ومسا فمد يده مرة ثانية سيساك ميك هنن سكرو نبيو وقع له ذلك ثلاث مرات حكي أو كبريش سوء ينا ميك هنن هنن سيبوش سيسوما قال له أنت ساحرة كيكا مأسيرته قالت لا تتي أعني باب أسيري با قال ما هذا الذي يقع فيا يتي منين أبن ديكي أو كوا قريني إذا تعرضت لك إن بجرمك قالت أنا زوجة إبراهيم الخليل والجليل يحفظني من غير الخليل يتفتا وسونا مغانا تتي أي إتماتر إبراهيم بدادن الله نير داك الله ني جرما زي كيايني كودا بابو بدادن الله الله زي كيايني ايه فوهب لها جارية اسمها هاجر سيبات وتكوينغا سننت هاجر بعدما أراد نكايتها وباين ياسو تشوتد إتا ثقب ابنها سيهود كن سارة سبب موزن تاتا da bai samu biyan bukatarsa ba sai ce a huda kunninta waje alafiha huliyan sai sanya wato ado zinare a wannan kunne fasaran nisa'u kullan yaf'alna hada sai mata suka zamanto suna aikata wannan li shiddati jamaliha dan tsananin wato kyawun ta faraja ila ibrahim qalat lahu alimta anna allaha kaffa al'aduwa ka san allah ya kame mana wannan maki wa aqdamana jariyatan ha hiya hadiyatun minni ilayka har allah ya bamu wato kuyanga daga gare shi amma na baka ita hadiya li'annaka lam tajid waladan minni dan baka samu da daga gare ni sarratu tace tasarra bi hadhihi aljariyati kai sadaka da wannan kuyanga la'alla Allah an yarzuqaka waladan ya Allah Allah ya baka wato da watasarra biha ibrahim sayyidina ibrahim sai sadaka da ita fa waladat isma'ila sai ta haifa masa sayyidina isma'il wal mar'atu rubbama tahmiluha alghiratu ala alwiladati wani wato wasu mata kishi yana sa su aiku suma ba ta aifuwa amma in sun shiga kishin aifuwa sai Allah ya ba su suma tunda ba ta aifuwa gashi ta ba da sar a hajaru hajaru ta haihu to shi ma ita ta yi kishin wato ba ta daɗa fagharat wa hamalat hiya bi ishaq da ta yi kishi sai ita ma ta ɗauki cikin sayyidina ishaq fa kana ishaq isma'ilu akbar min ishaqa sayyidina isma'il ya fi ɗanta ishaqa idza kharaja daraba isma'ilu ishaqa an ga an ga mu kenan idan aka fita sai shi wannan Ismail ya rika dukan danta faqala saratu innaha la tasbiru ala hada tace ba za ta yi hakuri akan wannan ba gaskiya jariyatun kanat tamlikuha sara waladuha yadrib waladaha da'iman tace ah ku yanga da mallakanta ce a ce danta yake dukan dana tace ba zai yi ba la sabra laha alaihi ba za ta yi hakuri akan wannan ba la budda inna ibrahima yakhruju bihajara wa waladiha ila ma sha Allah ta ce dole ka fita da wannan matar taka da ɗankan nan inda Allah ya so amma ba da gidan nan ba la yusakinunahum ba'du ba za su zauna da su har abada fa kharaja ibrahim yarkabu ba'iran sai na ibrahim sai ya fita yana kan raƙumi ya tazawwadu siqa'an min ma'in aw ya'an min tamrin yana dauke da guzuri na salka na ruwa da kuma wato burgami na dabino hatta ata لمحل مكة هل يزوى تورين دا مكة يكي فتركهما هنالك وذهب سيبرس أنن سيتفي فقالت هاجر إبراهيم تتركني في هذه الفلاة ليس فيها أنيس لا ماء ولا شيء فيا يا ذاك برني أولا داج با كومي با أبوكين لوكيكي وباب روا باب كومي ذهب إبراهيم مسرعا ولم يلتفت إليها أيكين الله كينا sai na Ibrahim sai ya tafi yana sauri bai ma juya kalle ta ba hatta qalat lahu Allahu amaraka bi hada shi Allah ne umarce ka da wannan qala na'am sai ce eh qalat idan fadhhab fa inna Allah la yudayyi'una ka tafi to Allah fa ba zai tozarta mu ba fa baqiya hunalika suka wanzu a wannan wato guri falamma atisha ata jibrilu yayin da suka ji ishu ishi سيدنا جبريل يازو وضرب بقدمه الأرض سيبجي كسا دكفسا فنبعت بير زمزم واتو سيريجيا زمزم تابقبقا إيه فسكن هنالك حتى كبر إسماعيل سكزونا عشان واتو النبي إسماعيل يجرم عشان آه كبر إسماعيل أمر الله سيألا يأبرشي النبي إبراهيم ya zo su gina wannan ɗaki. Wal Ka'abatu buniyat qabla Adama. Ita Ka'aba an gina ta tun gabanin sai na Adamu ya zo duniyar nan. E mun karanta kissan a Bakara ko lokacin da Allah ya ce wato zai halici Annabi Adamu da aka yi abin da aka yi to Allah ya ce to ku sauko ku gina masa ɗakin da zai ɗawa fitin kafin ya zo duniyar nan. Eh haka aka yi. Da haka banahal mala'ikatu awwalan ka'aba mala'iku ne suka gina ta da farko gabanin zuwan sayyidina adam da shekara 2000 falamma nazala adamu banaha marratan saniyatan da sayyidina adamu ya sauko ya sake gina wannan ka'aba karo na biyu falamma ja'a tufanu rafa'aha Allahu ila as-sama'i yayin da tufana yazo zamanin annabi nuhu sai Allah ya dage wannan daki fa ata ibrahimu wa umira bi tajdid bina'iha aidan sai sayyidina ibrahim yazo an umarce shi da sabanta gina wannan daki amma walam ya'lam makanaha bai san inda ka'aban yake ba arsalallahu khajujan ay i'saran sai Allah ya aiko wata guguwa fa bayyana mahallal baiti guguwan tana kada tana kada sai da tazo ta hadu a guri inda daidai ka'aban yake sai sayyidina ibrahim ya gane nan ne mahall na wannan daki eh bayan haka fa nazala maqarun aidan lam yatajawaz mahall albayt sai kuma Allah ya sauko da ruwan sama sai zo ya taru a daidai ɗakin Ka'aban nan shi ma shikenan sai na Ibrahim fa hafara Ibrahim sai na Ibrahim sai tono wara al-asas alladhi wada'athu al-mala'ikatu sai ga wannan gimshiki wanda mala'iku suka ajiye shi a an ce turaku ne manya amma sun cike har ƙasan bakwai eh turakun ba manya ne duwatsu ne suna nan to sun kai ƙasan bakwai su eh shine kana yabni wa isma'ilu yu'inuhu a sayyidina ibrahim yana gini annabi isma'il yana taimakonsa wa jibrilu wa mika'ilu da mala'ika jibril da mala'ika mika'il hum arba'atun su guda hudu ne arba'atu rusulin ithnani min al-mala'ikati wa ithnani min bani adama kaji biyu daga mala'iku biyu kuma daga ‘yan adam, lamma a tammal bina'a yayin da ya gama wato wannan gini, amarahullahu an yunadiyar nasa lil hajji, sai Allah ya ce, To, annabi Ibrahim ka kira mutane su zo su yi hajji. Kala kaifa unadihim wa hum fi aslabi aba'ihim ma wulidu ba'du. Ta ya zan kirawo su alhali suna cikin tsotson iyayensu ba a haife su ba, kala nadi kai dai ba na ce kai kira ba kai kira eh alayka nida'u wa alayya an usmi'ahum kira yana gare ka ni kuma zan jiyar da su da haka fa waqafa ibrahimu ala maqami ibrahim sai sayyidina ibrahim ya tsaya a maqamu ibrahim ba'da ma wada'ahu fawqa jabal abi qubais bayan ya daura shi akan wato dutsen abu qubais yana nan a gefen ka'aba fanada bi ala sautihi ya ayyuhan nasu إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم سيدنا إبراهيم يا فدي wannan magana yana cewa ya ku mutane ubangijinku ya gina daki ya wajabta muku yin haji da haka ku ansa ubangijinku waltafata biwajhihi yaminan wa shimalan wa sharqan wa gharban ya juya ta kowanne fuska wato na duniya فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات wato duk wanda Allah ya kaddara zai wannan hajji sai aka ansa daga tsatson wato maza da kuma mahaifan mata kowa yana cewa labbaika Allahumma labbaika haka aka ansa ba wai sai da an an zo haifan yaro wai in zai ji hajji dama a lokacin zai kuka a ce labbaika ba haka bane tun fil azal aka yi wannan abu sai na Ibrahim damani shi. E, kullu man istajaba fi dalika alwaqti la budda an yahujja duk wanda ya ansa a wannan lokaci to dole sai ya hajji. Man ajaba marratan wahidatan hajja marratan. Wanda ya ansa so daya to hajji ɗaya zai yi. Wa man ajaba miraran hajja miraran. Wanda ya ansa da yawa kuma zai hajji da yawa. Eh, shikenan eh wa jama'a ما كان يسقط من الطين والحجارة وقت بنائه سيدنا إبراهيم يا تار دع ابن ديكي فادو وانا قساد دوا سلوك سنجين سنكابا فجمعه وألقاه على وجه الأرض يجيفا شيء دور قسا كل محل سقط فيه شيء من ذلك وتدول أبدي فاتنا وننكسا دور قسا تشيكما لابد أن يبنى فيه مسجد أو جامع شيكما دول أي مسلاتي كما مسلاتي جمع شيء أسلين شكنا wannan ƙasa da ta rage da ya tara ya watsa ta a duniya to din da ta ɗiga na ake masallaci na ake masallacin juma'a kun ji abu kowanne abu da asalinsa ba kawai kara zube yake ba da aka kun ga masallacin masallaci ba abun wasa bane yanda Ka'aba gashi matsayinsa mala'iku da annaba suka gina masallatan ma haka ne eh to da aka kar ayi wasa da masallaci wasu ma sai da su suke ko kuma su yi tallar su to haramun ne mutum ya sai da masallaci haramun ne mutum ya sai da masallaci masallaci idan ka gina shi daga ranar ya fita a hannunka ba naka bane yawwa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahadan kana gina masallaci na Allah ne da haka ba ruwanka eh idan aka gama aiki da shi aka gina wani to za a bar shi a haka dai har ranar tashin alkiyama Allah zai tashe sa duk ƙasa za a nade ta amma banda ƙasar masallaci ita ba a nade ta ita za ta halarta taron kiyama da limamai da ladanai suna jansu mun karanta yau manad'u kullu unasin bi imamin akwai wani fassara da sun ce wannan ne duk wani masallaci za a tara shi tashin alkiyama liman yana ciki da mamusa su ko ladanai suna jan ragaman su shine aka ce almu'azzinuna aqwalun nasi a'naqan yawm alqiyama wannan shine kuma akwai mutane da za su zo za su tsallake siradi sai su gagara sai a ce menene yake faruwa suke sun gagara tsallake siradi sai a kawo a ce to a duniya ta ya kuke tsallake ruwa sai a ce da jiragen ruwa sai a kawo masallatai idan kana zuwa masallaci to zaka shiga wannan masallaci liman na ciki ladan yana ja kai sai ku tsallake kamar da jirgi zai fudda ku daga ruwa haka za a tsallake shi yasa aka ce ayyimatukum shufa'a'ukum limaman ku sune za su cece ku eh na'am وأذن بالناس في الحج ياتون رجالا وعلى كل ضامر na'am ياتون رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ubangiji ya dace yana ibrahim wa azzin fi nasi bil hajji wa azzin bil hajji ka sanar da hajji cikin mutane za su zo maka suna tafiyar kafa koko suna kan wato ɗankwararrun raƙuma su zo maka da ko daga kowanne hanya mai nisa li yashhadu na'am ليشهدوا منافع لهم ويشهدوا na'am wasil muje ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات na'am ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام na'am فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Wato, ka kira su zuwa ga hajji liyar shahadu, don su halarci wato amfaninsu shi ne ya hujjuna wa ya shahadu na manafi alahu, za su yi hajji kuma su halarci amfaninsu, alhajju fihi manafi ujammatu, wato hajji akwai amfani da yawa ciki littijaraci kasuwanci au manafi al'akirci, ko ko amfanin lahira. bayan haka wa yadhkuru smallahi sa ambaci Allah fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanaki sanannu shi shine goma na Zulhijja ala madhhabihim aw yawm arafata ko ko ranar arafa aw yawmin nahri ko kuma ayyamut tashriqi kwanaki guda uku na sallah sune wato al-ayyamul ma'lumat a mazhaban malikiyya eh suna masu ambaton Allah ala ma razaqahum abin akan abin da Allah ya arzuta su na dabbobin ni'ima su yanka su eh fakulu minha ku ci daga waɗannan dabbobi wato idan kuka yanka su waqimu ku ciyar da alba'isa wanda ke cikin tsanani alfakira talaka ya halatta mutum in yayi yanka ya ci yayi sadaka kenan na'am ثم ليقضوا نفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ubangiji ya ƙara cewa wal yufu thumma liyabdu tafasahum sa'annan su gusar da dukkan wani daudan su wanda wato aka haramta musu taɓa shi idan mutum ya shiga harami kamar yadda aka sani to duk wani daudan sa ba zai taɓa shi ba ba zai aske gashin sa ba ba zai yanke farcen sa ba ba zai taɓa duk wani abu na jikin sa ba sai ranar da yayi wato ar- yayi arafa washe gari ya tafi yayi jifan shedan to daga lokacin kuma ya halatta wasu abubuwa ko to da haka a lokacin zai iya gusar da bayan ya yanka ya gusar da daudan da ke jikinsa ubangiji ya ce wal yufu nudurahum haka nan su wato cika bakace da suka yi na hadiya da na layya idan suka je wal yatawafu su yi dawafi shine tawaful ifada wanda shine rukuni a hajji tawaful qudumi ba wato rukuni bane wal yatawafu bil baitil atiq wato su je su yi ziyara wato ga ɗaki mai daraja ko ɗaki mai alfarma. Eh, na'am.
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه Na'am.
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم Na'am.
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Da haka waɗannan abubuwa Allah ya ce a girmama su zalika wannan lamari da aka ambata muku na ɗakin Kaba da dabbobi da aikin hajji wa man yu'azzim ah, wato hurumatillah duk wanda ya girmama abin da Allah ya girmama shi fa huwa khairul lahu shine alheri gare sa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba haka Allah ya ce ya halatta mana dabbobin nima mu ci su sai dai abin da aka karanta mana a suratul ma'ida hurimat alaykum maytatu da sauransu fajtanibur rijsa kune saci wato dauda shine gumaka na'am wajtanibu qawlaz zur haka nan kuma ku ne saci wato faɗar ƙarya shine shirka da abin da ke karkashin sa na sakonnin Allah na'am حنفاء لله غير مشرك به kuna masu wato musulunta zuwa ga Allah kada ku hada wani da shi a bauta na'am ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير na'am فتخطأه الطير أو تهوي بحمي مكان سحيق shi wanda ya haɗa Allah da wani a bauta wato kamar wannan ya kashe kansa ne fa annama kharra min sama tamkar ya fado daga sama kuma wato tsuntsaye suna masu wartassa a sararin samaniya koko iska wato tana fado da shi ta fado da shi fi makanin sahihin a wato guri mai nisa ba za a kubutar da shi ba duk wanda ya shirka to kamar haka ne matsayinsa Allah kiyaye na'am ذلك ومن تعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Ubangiji ya ce duk wanda yake girmama alamomin bautar Allah, to wannan girmamawa yana daga cikin abin da ke ƙara tsoron Allah na'am.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق Ubangiji ya ce waɗannan dabbobi da aka ce a yanka su lakum fiha manafi'u, kuna da kuma amfani a cikinsu ba sai yankan kaɗai ba, kamar ku hausu haka nan a ɗora musu kaya amma kada a cutar da su, shi yasa ake ɗora musu ake musu alama a gane dabbobin hadiya ne kada a cutar da su. Har izuwa lokaci da aka ambata shine soke su, summa mahilluha wato inda za a yanka su shine a Ka'aba, wato harami duka ana yanka a jiki. نعم ولكل أمة جعلنا منفقا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya sanya wa dukkanin jama'a wurin wato yanka da zasu idan suka je dan su ambaci sunan Allah akan abin da Allah ya arzuta su na dabbobin ni'ima lokacin yanka idan mutum ya zo yanka to ya ambaci sunan Allah idan musulmi ne in ya manta aka ce za a ci yankansa ko kai ko da gangan ma ya bari aka ce za a ci akwai lokacin da wannan a ƙasan nan ana satan fata ba dabba ba za a yanka dabba amma fata za a ɗauka an gane a an yi zamanin nan a lokacin modibbo shiwa ya dawo daga makaranta sai malamai suka yi fatawa cewa naman nan ba za a ci shi ba sai ce me zai hana a ci shi yace wannan masu yankan su wane ne ba ƴaƴanku bane dan haka ai musulmi ne yace dan haka idan aka yi yanka in musulmi dai ya yanka yace za a ci yace ku ka izziyan ku da risalan ku in nuna muku guri in ba ku gani ba an gane ai dan haka in dai musulmi ya yanka ko ya manta sunan Allah ma za a ci kai ko da gangan ma akwai masu ganin cewa babu laifi ai sunansa na musulunci ya wadatar masa eh da haka akwai masu cewa ba sa cin yanka amma su ma yanzu sun waye sun daina aiko eh to da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yace li yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimati al'am aywa fa ilahukum na'am فإلهكم إله واحد kada ku yanka ga gumaka ubangijin ku shi guda ɗaya ne da haka falahu aslimu فله أسلموا ku yi biyayya gare shi na'am وبشر المخبتين kai albishir ga masu kaskantuwa ga Allah suna masa biyayya na'am الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم su wane ne masu kaskantuwa ga Allah Ubangiji ya ce allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum su ne waɗanda idan aka ambaci Allah to suna tsorata idan suka ji azaba Allah su yi tsoro su ji tsoro idan aka ambaci rahmar Allah su yi wato kuɗi wasabirina kuma su ne masu haƙuri alama asabahum wato akan abin da ya same su allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wasabirina alama asabahum masu haƙuri akan abin da ya same su wal muqimis sala kuma والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون har yanzu su ne masu tsaye da sallah masu ciyarwa daga abin da Allah ya ba su zakka da sadaka kenan na'am والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ubangiji ya ce wato an sanya mana raƙuma wato a matsayin wato alamomin bauta Allah shine mu yanka su akwai alheri wato gare mu a cikin su shine a nan duniya mu ci su a lahira muna da lada fazkuru smallahi alaiha فاذكروا اسم الله عليها صواب na'am ku ambaci sunan Allah idan kuka zo yanka su wato suna tsaye an fi son yanka raƙumi a tsaye akan wato yana kwance eh na'am فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القارع والمعتر idan suka faɗi bayan sokewa to dan haka ku ci daga gare su kuma ku ciyar da wanda yake roƙo da wanda baya roƙo wasu kuma sun ce a'a qaliu din shine wanda baya roƙo mutaru din shine mai roƙo duk dai ɗaya ne kenan na'am كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون kamar yadda aka yin aka hore mana su mu yanka su Allah ya ce mun hore muku su wato ku hausu na'am la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah akan ni'imomi da ya muku na'am لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم idan kuka yi yankan nan ku san cewa wato naman da kuka yanka ko jinin baya riskan ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah yana duba tsoron Allahn ku ne da ikhlasin ku shi zai ba ku lada amma ba nama ba an ce mutum idan ya zo yankan layya ko hadiya digon jinin ba zai fadi a ƙasa ba sai an gafarta masa zunubansa to da haka abu ne mai muhimmanci an ce ana son mutum in zai yi yankan yana kusa in zai yi yanka shi ya yanka na'am كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم Ubangiji ya ce haka nan ya ƙara hore mana su wato don mu ambaci sunan Allah alama hadakum akan abin da ya shiryar da mu zuwa ga addininsa na'am وبشر المحسنين kai albishiri ga wato musulmai na'am إن الله يدافع عن الذين آمنوا Ubangiji shi yake kariya ga wato musulmai na'am إن الله لا يحب كل خوان كفور Ubangiji baya so ai zai azabtar da dukkan wani mai ha'inci a cikin amanarsa ko ko mai butulcewa nimar Allah su ne kafirai da haka Ubangiji ya ce daga yau uzina قتل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا Na'am, Ubangiji ce ya yi umarni ga waɗanda ake yaƙa wato muminai bi annahum zulimu, a lalle fa an zalunce su da aka su mai da martani a yanzu. Na'am, وإن الله على أسرهم لقدير kuma Allah mai yawan iko ne a kan taimakonsu, wannan shi ne aya da ta ba da umarnin yin yaƙi da ta sauƙa aka fara yaƙi. Na'am, الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, wato waɗanda aka zaluntar su ne wadda aka kore su daga gidajensu ba tare da hakki ba, illa an ya kulu, Rabbun Allah, sun ce, Ubangijinmu shi ne Allah shi ne laifin da suka yi aka kore su daga Makka, na'am.
ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات Ubangiji ce ba don wato kariya da yake ba wa mutane sashensu da sashe, da ko an rusa gurare da yawa na bauta wato ah, lahujjimat sawami'u, wuraren bautan Yahudawa, wa biya'un da wuraren bautan Nasara, wa salawatun wato da kuma wuraren bautan Yahuda dukkan dai majami'u na Yahuda ba don Allah yana ba da kariya ba da an rusa su da masallatan musulmai. Na'am, wanda ake ambaton Allah ciki, na'am.
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا Na'am,
ولينصرن الله من ينصره da haka Ubangiji zai taimaki duk mai taimakon addininsa, na'am, إن الله لقوي عزيز da Allah shi ne wato mai iko akan bayi kuma mabduwayi a cikin sarautarsa, na'am, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف wato menene taimakon addinin Allah Allah ya ce, Allah zina in makannahu fil ard wato su ne waɗanda idan aka tabbatar da su a doron ƙasa suke tsaye da sallah shi ne ka taimaki addinin Allah, kuma suke ba da zakka suke umarni da kyakkyawa su yi hani ga barin mummuna. A akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa mani- wa- wa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Duk wanda ya kiyaye shubuha to ya kubutar da addininsa addininsa da yake bauta Allah da shi da addinin musulunci ma. idan mutum yana saɓon Allah ai za a zagi addininsa kuma za a zagi shi ma a ce mutum ne wanda baya kula da addini da haka idan kana son taimakon addinin Allah to ka kiyaye addini shine ka taimaki addinin Allah da haka taimakon addini yana da faɗi sosai rayar da shi da kuma aiki da shi shi ma rayar da shi ne eh aqamu sala wa atu zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari inna Allah tabaaraka wa ta'ala la yansuru haula Allah yana taimakon waɗannan walillahi na'am wato dukkan ƙarshen lamura dai suna komawa ga Allah zai sakayya akai na'am wa in tadbiruka faqad kadzabat qablahum qawm nuhin wa 'ad wa thamud yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan waɗannan mutane makka suka ƙaryata ka kakkada mu ai an ƙaryata wato mutane annabi Nuhu sun karyata shi wa Adul Adawa ma sun karyata annabi Hudu wa Samudu wato Samudawa su ma sun karyata annabi Salihu da aka kakkada mu da ma mutanen annabi Ibrahim sun karyata shi wa qawlu wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut na'am wa ashabu Madyan haka nan mutanen Madyana sun karyata annabi Shu'aibu duk waɗannan kakkada mu
wa kuzziba Musa an karyata annabi Musa ma wato Fir'auna da jama'arsa na'am فأمليت للكافرين ثم أخذتهم Allah ya ce ya jinkirta wa kafirai bai kawo musu azaba sai daga baya amma ya kama su na'am فكيف كان نكير amma ya suka ga wato hani na yake da na hana su azabar bai auku bane ya auku فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وفيه معطلة ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ba ma waɗannan kaɗai ba fa kan min qaryatin yace ai mutane da yawa da suke zaune a garuruwa aka halakar da su yayin da suka zama kafirai fa hiya khawiyatun waɗannan garuruwa suka rushe wato akan rufin su duka wa kam wa birin mu'affalatin da kuma rijiya abun wofantawa mutanenta suka mutu suka batta na'am وقصر مشيد da kuma wato babban gini abin ɗaukakawa dukkansu Allah ya rusa su mutanen suka mutu na'am أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها wato waɗannan kafiran makka ubangiji ya ce afalam yasiru fil ard shin ba sa tafiya a doron ƙasa ne sai ya zamanto suna da zukata da za su hankalta da su au azanu ko su suna da kunnuwa da za su rika ji da su su ji labarin waɗannan da aka hallakar su ga gidajensu da aka rusar su lura da wannan na'am فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Ubangiji ce lalle wato su idan duna ba sa makaucewa sun ga waɗannan abubuwa duka ƙi suka yi walakin ta'amal qulub wato zukata ne suke makaucewa da suke cikin wato kiraza na'am ويستعجلونك بالعذاب suna neman gaggawan azaban ma a kawo suka ce amma su sani na'am ولن يخلف الله وعده Allah fa baya saba alkawari don haka azaba zai saukar gare su kuma ya saukar da shi ranar badar na'am وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون su sani kuma ranar tashin alkiyama rana guda ɗaya idan za a ƙaddara to ya kai fa rana dubu eh ka alfi ah, shekara dubu ka alfi sanati shekara guda ɗaya to ya kai shekara dubu mimma ta'udun cikin abin da kuke kirga na nan duniya a wannan din ma lahiran babu kawai kaddarawa ne to ba rana ba wata ya za a irga shekara ai kaddarawa ne tsawonsa din zai kai kamar wato shekara dubu na duniya eh fi yawmin kana miqdaru 50000 sana kaman fi da kuma wannan din duka akwai na'am وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ubangiji ya ce wato alƙarya ai mutane da yawa ya jinkirta musu suna zalunci ai suna kafirci amma fa Allah ya ce ya kama su da haka su ma su sani na'am وإلي المصير makoma yana ga ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين ka ce wa mutanen makka kai ba komai bane face mai gargadi mabayyanin gargadi na'am فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم kaga waɗanda suka ba da gaskiya suka aikata ayyuka na gari to waɗannan suna fada ga- gafaran zunubansu da kuma arziki mai girma wato shine aljanna Allah ya sa mu ciki na'am والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك أصحاب الجحيم Allah ya ce kaga waɗanda suka yi aiki tukur akan wato su ɓata saƙo da aka turo suna nuna wato gazawar Ubangiji tabaraka wa ta'ala to ula'ika ashabul jahim to waɗannan su ne ‘yan wutar jahannama Allah ya kiyaye mu na'am وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى na'am إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينفق الله ما يلقي الشيطان na'am فينفق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته na'am والله عليم حكيم a wannan aya ta sauka yayin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sai nuna kafirai cewa in ya ga dama kowa ya sai ya musulunta. Annabi ya taɓa karanta suratun Najmi da ya yi sajada a ranar ba wani kafiri da dukkan wata halitta da ba ta yi sajada ba. Wannan shi ne dalili. Da haka akwai wato mutum guda ɗaya shi ne kawai aka ce ya ce shi fa duburansa ba zai hau kansa ba. An gane Umayya- Umayyatu bin Khalafin sai ya ce shi ba zai yiwu ba. ya ɗauki ƙasa amma shi ma ɗora goshinsa dolensa shi ne wanda shi Ibrahim ya kawo a diwani wa ya ce ya sujudul mushriku karhan li ilahi bil jalali da haka a ranar sai da aka yi wannan akwai wanda suke kawo wata kissa shi Ibrahim ya yi tahlilin ta anan cewa ba haka bane ubangiji ya ce wa ma arsalla wato min rasulin ba mu taba aiko wani annabi gabaninka ba ko ko wani annabi sai shedan wato ya yi burin cewa ya jefa shakku a cikin abin da ya zo da shi ba wai abin da annabi yake tare da shi a waɗannan mutane da yake so su musulunta da aka shaidan sai ya hana su musulunta wannan shine fayulki shaytanu araka shaytanu fi umniyatihi amma daga baya fayansahu Allahu ma yulki shaytan Allah zai soke abin da shaidan din da yake jefa a ka- a zukatan kafiran nan za a samu masu musulunta thumma yuhkimu Allahu ayati sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa shine a cikin zukatan wanda ya so su su yi imani da haka Allah wallahu alimun hakim Allah shine wato masani kuma gwani a cikin aikin da yake yi na'am ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wato Allah ya haka liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan ya sanya wato abinda shedan din ne yake jefa a matsayin jarrabawa a zukatan waɗanda suke da wato cuta shine kafirci da munafinci da kuma waɗanda zukatan su ke kasassu ne wa innal zalimina na'am وإن الظالمين لفي شقاق بعيد yace lalle wato azzalimai ai kafiran makka suna cikin sabani mai nisa game da lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama eh na'am وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخفت له قلوبهم ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yayi haka saboda waɗanda aka ba su ilimi su san cewa wannan alqur'ani gaskiya ne daga ubangiji tabaraka wa ta'ala fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubu zukatansu su kaskanta gare shi wa inna allaha وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai shiryar da waɗanda suka ba da gaskiya zuwa wato hanya madaidaiciya shine addinin musulunci na'am ولا يزال الذين كفروا في مدية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة na'am حتى تأتيهم الساعة بغتة لو يأتيهم عذاب يوم عقيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kaga kafirai su ba za su gushe cikin shakku a game da wannan alqur'ani har izuwa ranar tashin alkiyama ko ko ranar da azaba za ta zo musu wato na rana wanda babu alheri gare su a ciki ba zai haifa musu alheri ba shine ranar badar na'am الملك يومئذ لله a ranar tashin alkiyama sarauta ta kaɗe ta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am يحكم بينهم shi kaɗai ne zai hukunci a ranar tsakanin muminai da kafirai na'am فالذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أعين wannan hukunci da Allah zai yi to a ranar su waɗanda suka ba da gaskiya suka aikata ayyuka na gari za su kasance a cikin aljannar ni'ima Allah ya samu halala daga ubangiji na'am والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب أليم su ko waɗanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyin alkur'ani to waɗannan suna da azaba mai wulaƙantarwa shine azaba mai tsanani Allah ya kiyaye
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا haka waɗanda suka ƙaura daga garin makka wato zuwa madina ba su ƙara so ba sun maƙucilu sa'an na aka kashe su au matu koma da suwa suka yi hanya to su ma la yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah zai ba su arziki kyakkyawa shine aljanna na'am وإن الله لهو خير الرازقين da Allah shine mafificin wato mai kyauta waɗanda suka isa da wanda ba su isa ba duk zai ba su na'am ليدخلنهم مدخلا يرضونه kuma Allah zai shigar da su wato shigarwa da za su yarda da ita ranar kiyama shine aljanna na'am وإن الله لعليم حليم ubangiji ya san dan niyyar su kuma mai haƙuri ne ba zai gaggauto musu da azaba ba na'am ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه فينظرنه الله ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wannan abin da muka karanto maka wa man aqaba duk wanda ya sakayya da abin da aka yi masa na zalunci bi misli ma uqiba bihi tamkar abin da aka yi masa na zalunci ya rama thumma bugi alaihi sa'anna aka ƙara zaluntarsa aka fidda shi daga daga gidansa to fa ya sani shi ma la yansurannahu Allah Allah zai taimake sa amma ya san inna Allah la'afun إن الله لعفو غفور yafiyan kenan ya- yafi ko tunda Allah ya ce su sani fa Allah mai yawan yafiya ne kuma mai yawan gafara ne da haka shi gafara yafi na'am ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ubangiji ya ce wato ya musu wannan taimako don su san cewa Allah fa shine mai ikon komai dare da rana shi ke juyar da su e yudkhilu kullam minhuma fil akhar bi an yazida bihi wa dhalika min athari qudratihi ta'ala allati biha an-nasr wanda wannan abu to fa shine ba su nasara cikin ikonsa na'am ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل kuma su san cewa annallaha sami'un Allah yana jin wato addu'ar mu'minai kuma yana ganin duk abin da suke ciki da haka zai musu taimako zalika nasru wannan taimako kuma bi annallaha wal haq dan su san Allah fa shine tabbatacce wa anna ma tad'una min dunihi da abin da suke bautawa koma bayan sa na gumaka to wannan ƙarya ce ai gushewa yake na'am وأن الله هو العلي الكبير Allah shi kaɗai ne wato maɗaukaki akan komai da ikonsa kuma shi ne mai girma wanda kowanne abu yake zama ƙanƙani wato kuma bayansa. Na'am.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة Cikin ikon Allah da har yanzu ba su san cewa Allah shi ne yake sauko da ruwa daga sama wanda ƙasa sai ta zama koriya ta rayu da wannan iko da wanda ya ai zai taimake su. Inna Allah latifun إن الله لطيف خبير Ubangiji masanin ɓoye ne kuma mai ba da labarin ɓoye ne saboda haka yake tsirar da ƙasa wato yake tsirar da tsiro a cikin ƙasa na'am له ما في السماوات وما في الأرض kuma su san cikin ikonsa da abin da ke cikin sammai da kasai fa nashi ne mallakarsa ce na'am وإن الله لهو الغني الحميد kuma su san cewa Allah ya wadata ga barin bayinsa duka shine mai godewa ai mai sakayya ga bayinsa na'am ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره har yanzu dai Allah yana wato tabbatar da wannan ikon nashi akan taimakon su ne eh okay salli ubangiji tabaraka wa ta'ala yace alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ard shin ba ku san cewa Allah cikin ikon sa shine horan muku duk abin da ke cikin ƙasa na dabbobi da jiragen ruwa suna tsage ruwa ku hausu wato ku dora kayayyakinsu cike kayayyakinku cikin ikonsa wa yumsiku ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه kuma cikin ikonsa dai har yanzu yake rike wato wato sama ba za ta fado akan ƙasa balle ku halaka ba na'am إن الله بالناس لرؤوف رحيم ubangiji fa mai yawan jin kai ne ga bayinsa a wannan horarwa da ya mana na dabbobi da sauran halittunsa na'am وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم har yanzu dai su san Allah cikin ikonsa shi ne fa yake rayar da mu daga halitta sun muhimmitukun cikin ikonsa kuma sai ya hai- wato ya hai- ya hai- ya kashe halittu bayan haka zai tashe su ranar tashin alkiyama na'am إن الإنسان لكفور amma wato shi ko kafiri mai butulcewa waɗannan ni'imomi da barin wato kaɗe ta Allah na'am لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه to ka duba magana inda za ta koma ko ta tsana da wannan an yi magana akan wato ikon Allah akan taimakon su da haka zai dai tun da ya waɗannan abubuwan duka ba abin da zai hana ya taimake su sai aka koma ko magana hajji eh ubangiji ya ce likulli ummatin ja'alna man sakan yace kowace al'umma mun sanya musu wato wurin yanka shi ko wurin bauta hum nasifu da za su aiki da shi na'am فلا ينازعنك في الأمر kada su yi jayayya da kai a cikin wato wannan yanka su yanka wa gumaka su ce abinda Allah ya kashe ai yafi akan abinda mutum ya kashe eh izqalu ma qatalallahu ahqqu an taakuluhu mimma qataltum hada jidalun batilun kana yulqihi al-kuffar wato jayayya ƙarya ce wanda kafirai suke jefo su walakin la tatanaza'a ma'hum fihi kada kama yi jayayya da su wad'u ila rabbika وادع إلى ربك ka kyale su ka kira zuwa ga addinin ubangijinka dan inda ka ala la'ala na'am إنك لعلى هدى مستقيم dan kai kana wato kan addini mi keke ka kyale su mm.
وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون idan suka yi jayayya da kai cikin addinin Allah to ka ce musu fa Allah ya san duk abin da kuke aikatawa zai saka musu da shi amma wannan kafin a fara yaki ne na'am الله يحكم بينهم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Ubangiji shi zai sakayya tsakaninku ranar tashin alkiyama cikin saɓani da yake gudana tsakaninku. Na'am.
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض Wato, kasancewa Allah fa ya san duk abin da ke cikin sammai da ƙasai, don haka, inna zalik.
إن ذلك في كتاب Duk wanda yana cikin wato ilimin Allah wato shi ne Allahul Mahfudu. Na'am.
إن ذلك على الله يسير Wato, sanin haka lamari ne mai sauƙi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am.
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم Wato, suna bautawa koma bayan Allah abinda Allah bai sauko musu da hujja akan bautarsa ba, wa ma lahum- wa ma laysa lahum bihi ilmun. Wato, abinda ba su da masaniya a kansu su ne gumaka. Na'am.
وما للظالمين من نصير da aka su san cewa fa ba su da wasu mataimaka ai gumaka da za su taimake su koma bayan azaban Allah na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر wa Allah yace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinati idan aka karanta musu ayoyinmu alqur'ani bayyanannu ta'rifu almunkara zaka san wato ki fi wujuhil ladina kafaru wato a fuskan wadanda suka kafirta kamar yadda Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska ko ana karanta alqur'ani sai kaga alamar kin haka a zuka fuskan su ai asaruhu min alkarahati alubusi kaga kin haka da daure fuska na'am يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا kace za su kusan wato aukawa masu karanta waɗannan ayoyi su cutar da su na'am قل فأنبئهم بشر من ذلكم ubangiji yace to a baku labari abin da yafi wannan kin naku muni mana menene shi النار وعدها الله الذين وعد.
كفروا wa'ada wa'ada wa'ada annaru ubangiji ce abin da yafi wannan wato inkarin nasu shine fa wuta da Allah yayi alƙawarin ta ga waɗannan kafirai na'am وبئس المصير shir da wannan makoma wutar jahannama Allah ya kiyaye mu
يا أيها الناس فمثل فاستمعوا له ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka kira mutanen makka dukkan su an wato sanya wani kwatance gare su gumakan da suke bautawa idan za su yi amfanan kansu to su ji wannan magana fastami'u lahu na'am إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له waɗannan gumaka da kuke bautawa koma bayan Allah ku sani fa koda kuda ba za su yi halitta ba to abinda ba zai iya dukkan sun hal- sun haɗu ba za su halicci kuda ba ku za ku bauta musu walau istama'u ko da ku za su haɗu fa akan sai sun halicci wannan kuda ba zai yi ba idan jama'a al-asnamu jami'an li ijadi dubabatin wahidatin ma qadar idan dukkan gumaka za su haɗu don wato samar da kuda guda ɗaya to dukkan su ba za su iya ba na'am وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه idan da a ce wato turare da ake shafa waɗannan gumaka da a ce kuda zai zo ya kwace wannan turare ba za su iya fa wato dawo da wannan turaren ba kaji ai Allah da za a karbi abin sa ba iya kwace shi shine abin da za ku bauta eh na'am ضعف الطالب والمضرور Allah ya ce wannan masu bautan da abun bauta din dukkan su ai raunana ne ba su da hankali na'am ما قدروا الله حق قدره kawai su dai ba su girmama Allah wato matukar girmamawarsa ba na'am إن الله لقوي عزيز su sani wato Allah shine mai iko da kuma wato mabuwayi a cikin lamarinsa zai kama su akan wannan abu na'am الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس wato wannan aya ta sauka a lokacin da suka ce a unzila alaihi zikru min bainina ta yaya za a ce an ɗauke shi a matsayin annabi tsakanin mu sai Allah ya ce Allahu yasfafi rusulan Allah shine mai zaben ma'aika cikin mala'iku da mutane duka eh ikon sa ne inna Allaha إن الله سميع بصير Allah ya ji wannan maganar nasu kuma yana mai gani don haka su sani. Eh, ما بين أيديهم وما خلفهم Allah ya san duk abin da suke aikatawa gabani da bayan haka don haka za a saka musu. Na'am.
وإلى الله ترجع الأمور Dukkan lamura za su koma zuwa ga Allah ya sakayya a kai. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون A wanda suka ce wato suratul hajji tana da sajada guda biyu wannan shine sajada ɗayan kenan. Amma a malikiya wannan babu. Eh, da haka a- an ce fuddila suratul hajji bi sajdatain. To wannan shine sajada da biyu. ya ayyuhan nasu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wato ya ku wadanda kuka bada gaskiya kada ku damu da waɗannan abubuwa da suke yi ku ci gaba da bautawa Allah tabaaraka wa ta'ala ku yi sallah wa'budu rabbakum ku kade tashi waf'alul khaira ku rika aikata aikin alheri jami'al khairi duk wani alheri ku aikata shi tasilatir rahim kamar sada zumunci wa makarimil akhlaqi da halayen girma me yasa za ku yi haka la'allakum tuflihun dan ku rabauta eh ubangiji tabaraka wata'ala ya faranta mana wato salloli guda biyar katabahunna Allahu 'ala al-ibadi fil yawmi wal laylati wa wahiduhu tabaraka wata'ala waf'alu al-khaira abwabul khairi kathiratu kofofin alheri suna da yawa min hanna wakilu daga ciki akwai nafilfili wani Allah yana bashi ikon nafila amma duk a wato aikin alheri ba abun da yake nafilan sallah kenan dan kaga a ibada dukka ai ba abun da yake sallah to da haka ai nafilan sa zai zama babu kamar shi a zikiri kuma babu kamar la ilaha illallah bayan sa salatin annabi zai biyo baya da haka sai sauran abubuwa su hau shi kuma wato ibada din alal umum babu kamar nafilan sallah da haka ba inda mutum Allah yake ɗaukaka shi kamar sallah da annabi ce ba za ka yi raka'a guda ko ka yi sajada sai Allah ɗaukaka ka eh sala as-salatu bil-layl wa minha as-siyam daga cikin ayyukan alheri akwai azumi siyamu tatawwi kenan azumin nafila wa minha al-infaq daga ciki wato akwai ciyarwa shi ko idan amfana dan adam ne dukkan su ba abin da yake ciyarwa duk mutum da baya iya bada abu to alamar imaninsa yana da rauni matuka fa amma eh kullum muna fada an ce as-sadaqatu burhan eh an kirawo sadakan ma a matsayin sadaka ai daga gaskiya ne ai menene gaskiyar musuluncinka da imaninka shine kana iya kyauta amma zan baka iya kyauta malam rashin kyauta fa sabon Allah ne tunda Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun eh اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم kuji tsoron rowa rowa shine hallakar da yahuda ba wanda ya kai yahuda son duniya har ya kai suna yakar juna akan abin duniya to da haka yin wato sadaka yana da mahimmanci sosai kuma kakkare na abin da zaka bayar ko kaɗan ne ka bayar amma kada ya zamanto kana da shi wai kaɗan din zaka a a Allah ya ce maka liyusib zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyusib mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha daka Allah ya wadata ka in zaka yi kyauta ka yi kyauta ta wadata idan ko baka da shi ka yi kyauta ta talaka kai talaka ne annabi an tambaye shi ayyu sadaqati afdal qala juhdul muqil wanda sadaka ne yafi kowanne lada shine yace kokarin talaka wanda ba shi da sai wannan ya ɗauki dubu ɗari ya bayar kai ka ba da naira goma sai ka fi salada saboda kai naira goma nan wai Allah ita kaɗai kake da shi shi ko yana da su a kawun ba iyaka da haka sadaka ɗin yana da mahimmanci sosai karkare na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace la tahqiran najaratun li jaratiha walau firsi da shati kada makociya ta rena ba wa makociyarta abu koda wato kofaton tinkiya ne ki dan sa ruwa romo sai ki bayar an gane ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'ad wannan Abu Dharr al-Ghifari yace idza qabaqta ko sai da Aisha ma ya gaya mata idza qabaqta maraqatan fa akthir ma'aha thumma ta'ahad jiranaka idan ka dafa wato wato romo ka sa ruwa mai yawa sai ki bibiyi makotanki sai ki basu amma wannan yanzu ya kusan zama labari wai kauyanci ne ma mata ba sa sadaka shedan ya aure ku ne ko an ce rowa ya halakar da mutane ku ce wai kauyanci ne ba kwa kyauta to wallahi ba inda ake kyauta kamar birni layi layi ake ana ciyar da mutane wannan abin da zaki sadaka fa shine naki a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka tinkiya ya ce a bayar da ita da yazo abin da ya rage ka fada ne sai da Aisha sai ta ce ma a sai da Rasul ai cinkiyan nan duk ta kare ka fada ne ya rage mana sai ce a'a duk tana nan ka fada ne zamu yi asarar shi da kamata a rika da Allah sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu tahabbu ku rika yin kyauta za ku yi soyayye ne juna duk mutum kiyayyar da yake maka in kana bashi abu zai ragu an gane aya kuma yadhhabul ghillu ankum iyayya da gaba zai tafi tsakaninku idan kana yin kyauta da haka makota a rika wato yin alheri sai da Aisha ta tambayi annabi idan zan yi kyauta ina da makota to wa zan fara bawa ita ila aqrabihima minki baban wacce ta fiki kusa da kofa ita zaki bayar wannan shine koyar addinin musulunci amma ya zamanto wai kyauta ma ya zama kauyanci saboda kuna birnin shedan kenan eh to mu ba mu gani a birane ba ba inda ba mu shiga a duniya ba amma ba mu ga wannan ba ki je gidan sai da mariya ki gani mariya ta ta Kano ba haka bane malaka layi ake a gidan ko kullun ana ciyar da mutane ke ki ce wai tuwon tukunyen ki ma ba ka iya bayarwa ranar tashin alkiyama zaki ga abin da zaki ga kowa yana karkashin inuwan sadakansa ne wanda baya sadaka ba shi ba inuwa yawwa da haka wato yana daga cikin abwabul khair kuma yana da mahimmanci sosai karamar shehu tijjani shine ciyarwa annabi yace masa ka ciyar da komai eh ka ciyar da komai karka karka ji tsoron talauci da haka shehu tijjani ba shi da karaman da ya wuce ciyar da mutane shehu ala yace idan ciyarwa yana kai mutum aljanna yace lamido billu ya shiga aljanna tsabillan ciyar da mutane kawai da yake yi an gane ayi to saboda haka mutane da Allah a kula da wannan babi eh abin duniya ba komai bane karewa zai yi ko da sallan naka da sauran abubuwa ba sa tabbata fa idan baka sadaka as-sadaqatu min as-sidqi wa yana nufi as-sidqu ala al-iman eh wa qira'atu al-qur'an daga cikin nafil filin nan akwai karatun al-qur'ani wa dhikrullahi da kuma ambaton Allah والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دين صلاة النبي وحج البيت لكم زيارة تاكين الله والإنفاق المالي لتيوى تدوكيا ووجوه الخير كثيرة فسكوكين الهير سنة ديوى وطباع الإنسان مختلفة أما تبي أمتاني سنة ساقا وكوى دا أبن دا الله يكي تيمكنش أكي ربما يفتح الله على عبدي في صلاته wato Allah zai iya bude wa bawa yawan sallah wala yaftahu alaihi fi siyami ba zai bude masa yin azumi ba sai ga yana da ikon shi nafila amma fa ba iya azumi wa yaftahu ala abdin fi siyamin zai iya bude wa bawa kofar yin azumi wala yaftahu alaihi fi hajjin ba zai bude masa kofar hajji ba amma ba hajjin farilla ba in dai mutum yana da dukiya da ta kai yin hajji bai ba annabi ya ce mutu bai hude ko ba nasare da haka wajibi ne mutum yadda yake azumi ya sallah ya yi zakka ya je hajji in Allah ba shi wato wannan ba shi ake nufi ba wa yaftahu Allahu alaihi fi hajjin Allah zai iya bude masa kofa hajji amma wala yaftahu alaihi fi tilawati Allah ba zai bude masa kofa karanta alqur'ani ba dan shi alqur'ani in ka haddace aya daya to ka haddace sunna da haka idan ka zo sallah ka karanta aya ɗayan nan sallar ka tayi aran ma da haka wato sauran haddan kuma mustahabbi ne an gane amma karatun fatiha haddace fatiha farilla ne shi amma haddace ayan qur'ani daya shine sunna idan ka haddace qur'ani duka to kana cikin babin mustahabbi ne dan haka ba ce dole sai kowa yayi wannan ba kowa abin da Allah yake bashi iko eh wa la yastawi alaihi fi anfa Allah ba zai masa budin wato ciyarwa ba fa kullu insanin wajada baban min abwabil khair wato duk wani wanda ya samu wata kofa ta aikata alheri lahu qabiliyatun alayhi falyulazim dalika faqat yana da wato iko akan wannan alherin da Allah ya bude masa so lizinci wannan dan zai kai shi aljanna eh alkhairu kulluhu sawa'u alheri dukkan sa daidai ne shi yasa Allah yace waf'alul khaira la'allakum tuflihun annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kasa uriyanan duk wanda ya tufatar da wato tsiraitacce wanda bashi da sutura ka bashi kasahu Allahu min sundusil jannati Allah zai tufatar da shi wato daga tufafin alharinin aljanna idan ka ba mutum tufa an ce Allah ba zai daina rubuta maka lada muddin akwai tsumman wannan tufan nan an gane ai bayan kuma wace in ka je aljanna za a baka tufafin aljanna man saka zam'anan sakahu Allahu min rahiqil janna duk wanda ya shayar da mai kishirwa to fa Allah je zai shayar da shi daga giyan aljanna qala man at'ama luqmatan wahidatan ghafara Allahu lahu duk wanda ya ciyar da koda loma guda daya Allah zai masa gafara wa ataqahu minan nari kuma ya yanta shi daga wuta kullu hadhihi min abwabil khair dukkan abubuwan nan suna daga cikin kofofin alheri da haka mutane alzince su shobran ya faɗa a lokaci ya gabato za mu kwana a nan sai Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh eh amin